الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولة الأرباب goma ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan rajab ɗaya kuma ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya dan ba manta ba matsaya darasi na nawa ɗari da arba'in da ɗaya za mu tashi darasin ɗari da arba'in da biyu a wannan littafi mai albarka alwabi fi zikir sunna wal kitab al abid na babban malami Abu Aziz wanda wato Abdul Azim ibn Zayd ko kuma Abdul Azim bin Badawi ko shine sunansa rahimahullahu ta'ala wanda kwana kwanan ne ga rasuwa jima'a za mu tashi daidai gaba da yake cewa shafi na ɗari biyar da saba'in da bakwai ko mani da imamun nabi ya ji buɗa a wani jagora ne ya zama wajibi a mafiyayya wayi kala fi manarin sabi yace ya faɗa a cikin littafin manarin sabi yace wa kullu man sabatat imamatuhu duk wanda jagorancin su yi tabbata yace yake harumul khuruj alayhi haram ne ya makuruj fito na fito kace ba kai ba kai ta ba anan za ku gane da gurgurdu na wadanda ba ta bibiyar karatu suka da za ku komai suna yi wasu da sunan karatu ma wasu da sunan abubuwa kala kala wanda in Allah madaukakin sarki bai taimake ka waje mutum ya zani amma ga da emotion da yake yi wa mutane kun san emotion asali mata ne masu yi amma harkokin siyasa ne yanzu za ku gane cewa yanzu ba iya mata ne masu emotion ba kai ba kana da tare emotion ne wanda kamata a ce muna nutsuwa abubuwa da kai suka komo amma za ka ga wani abin ya taso ba ka bambance amawa gama gari da waɗanda suke wato ba gama gari ba shi kuma irin wannan sau da yawa matsaloli suka taso ana bambance ammawa ne da waɗanda suke masu ilimi lokacin da arguwa wata fauga ta taso ana ake bambancewa to za a gane duwa da ba ko da wani ya bi ilimi duwa da ya bi zuwa ya bi ganin hanya ku fahimta da jago da za ga wani ilimin kamar da ilimi ne ma ya nuna ma hanya ya zama ma fitila amma wani sai kaga ya kara jefa shi a dajin sambisa wani sambisa da ya dace da lauko wani sambisa yi wani daji can za ka ba ya shiga wanda ba a fitowa da wuri to shi ne a nan amfanin mutum ya rika karatu kenan kuma yana kwatanta aiki to ga sai ce haramun ne ke wa shugaba kurusi wasu shalu ko ka yake haramun ne duk da wani zai zo ce wani irin shugaba ake bi wannan musulunci ya gaba ko na siyasa za ma ka ji ko da yake bi ba ga kana cin ana yi ba yawwa to sai ce gaba mu da tabbatar da ijma'i musulmi na alaihi duk ɗaya ne wannan shugaban an tabbatar da shi ne ta hanyar ijma'i mai kowa ya yarda kowa ba hamayya kowa ya yarda cewa wannan shi ne shugaba kun bai da kyau ko shi ne jima'i musulmi kai ma mace abi bakar ne musulmi kamar jagoran da sai na baka ai ba hamayya kowa ya san cewa ba a samu iskali da yawa ba kuma da yi bi dari ya san cewa bayan annabi alaihi salatu wasallam ya ba duniya ba wata hamayya ba shi aka sallamawa domin kaga lokacin da annabi alaihi salatu wasallam bai da lafiya ai a tafiyar da zai ranar litinin da yadda abu ya zo ya shiga ya fito mutane na waje in ba ku manta ba kwana biyar yayi jikin yayi zafi daga alhamis zuwa shi ne karatun da zamu yi a lulu sati ne zuwa daga alamin zuwa a zuwa litinin alamin juma a saboda lahadi litinin wannan kwanakin shi ne jikin annabi ya nauyi zazzabi ya motsa sosai sai da abu ya fito sai mutane suke tambayar sa ya jikin nasa sai yake da sauki sai abbas ibn abdul muttalib yana wuri sai ya rike sai yake ni na fi ka sani yaya ƴaƴan abdul muttalib suke idan za su rasu baka ga yanayin jikin nasa baka ke cewa kuma da sauki iya gane cewa da wahala annabi ya sani ga ku da wata ke to ga ɗayan nan yawwa an gane ko saboda haka sai ce masa zo ke rukoi sai ce zo mu je mu tambaya wane ne zai zama halifa bayan ya bar duniya sai ce na ne ce da shi ba ka ganin kar mu je kuma ya faɗi wasu ba mu ba domin ya faɗi wasu ba mu ba ba shi ke na ya haramta gare mu saboda haka gwara a gari domin kaga a lokacin da suka je ya yi nomination wasu ai an cire su kenan sai na azu wannan yana jawo sojin da za mu bayar a hadisin da wasu suke cewa a zai na azu wasiri banda sauran amsoshi da suka bayar kaga a wannan lokacin cewa ya a'a ba za mu je ba saboda in muka je bai nuna mu ba yanzu kuma an cire ba to malamin suka ce anan ya yi ishara sai a wannan lokacin cewa sai na abubakar shi zai zama domin wannan abin da sai na ali ya kalla cewa da annabi ya kwanta din nan sai na abubakar ne yake limanci kuma annabi bai hana ba sannan wata mata ta zo tana tambaya cewa annabi ya ba ta wani abu yace yanzu dai babu amma in aka samu za a bari sai take in da ba ka nan ba sai ki samu Abubakar Khalifa idan an nuna shi cewa shi ne Khalifa an bai da da ko akwai amsoshi da yawa da aka bayar to sai da Abubakar ba amarya kun ji daya aw bi ahli al-imam alladhi qablahu ilayhi an gane ko ko kuma ta hanyar nune shugaban da yake a kai ya yi alkawari da cewa in bayan ya tafi wane ya yi cewa shi yana ganin wane ya fi cancanta da yi kaza zai ce an ga aji abi bakar ne na umar kamar alkawarin sai na abubakar da gawa sai na umar kaga shi ma wannan ba iskari kun ji na biyu na farko ba a bayya na biyu alkawari na uku au fi jihadi ahli al-hal wal aqd ko kuma ta hanyar fi jihadin ma abota wato kullawa da kwancewa shine alfa al omega da rasuli yake faɗa kin da kasko au a garauta shi masu masu masu nada sarki mutum biyar ne ko wanda rabi biyar ne ko yawwa to a ce wannan ta hanyar su a san fa wannan abubuwan da kaga suna kwaikwaya ko wannan abubuwan asali kin da yake shura aka kwaikwaya eh shura suka ku aiki shi ne shura to su ma su aka kwaikwaya cewa bara a je wasu tunda asali da wa dan boji aka gada shi kuma musulunci ya zo da shi yake yake ni Allah Umar saboda sai da Umar Allah ya kara mata yadda da ala amran imamati shura ya sanya al'amarin jagoranci ya zama shawara a kuma mun yi magana shi da sai da Umar fadar da alarabomi ne alarabomi ne gangaran masu hankali kuma ko alaramman ne ke jihar kana da fahimta ne to za a je ka shi ne johoro da kai da ire-iren su shi ne a bada bai da tattakin ne da sahaba tsakanin mutum shi da cikin sahabai ajiyar su mubajjar runa da nan wanda da yana abubakar banda umar banda kuma kawai zai muke a zari waɗanda babu su ne sannan banda habibu bai da ibn jara sannan kuma banda saura daya ai na ce abubakar umar habibu bai da ibn jara saura daya na ba ku sata amsa na zubairu bin awwam ko ba za ku kace ta ko suwaye tura sun shida sai mubarak ta zama sai na Usman sai na Ali ko wannan dama ba za ku manta ba domin a kansa aka gama zafi cewa Abdurrahman bin Auf shi ma ba zai kuya ba saboda shi yayi kai ya kufi ne electoral office da shi yawa sai kuma za ni bin Abi Waqqas hudu za ni bin Abi Waqqas yana ciki in su kaga yanzu ya rage aiki a da da kan yi ne babu daya waye ki sai ku nemi waye babu daya irin wani abubuwan abubuwa ne na tarihi da ya kamata ka rike ku fahimta da kyau ko ko ga yanzu ko muna kawai za ka dauka cewa abu ubai da saboda ya mutu a annoba kun fahimta babu sai na abubakar babu shi shi ne ba mai ya rasu ba abu ba sai da abubuwan shi ne kyakkyar shi ne kyakkyar to sannan ta'adda ta yi waye ba ba wala da yi kai wa'ad ta yi ne babu dalili kuma wato shi ana ganin saboda yana da alaƙa da sai na Umar ta kusa kun bayyana da kyau ko kun ga Usman bin Affan Ali bin Abi Talib Abdurrahman bin Auf Sa'd bin Abi Waqqas Zubair bin Awwam Talha shi ne wancan gaba ɗaya suka yi tanazubi sai suka bar saura mutum uku ko abdulrahman bin awu usman ali to shi kuma sai zama shi ne da daro kuriya ya rika zuwa gidaje har kasuwa har yara ke da aka rika tambaya tsakanin sai na usman sai na ali kayan umar sai na ali wani da ya fi kamata ya zama shugaba gaba ɗaya kusan ka iya cewa 65 70 percent suka ce sai na wasu wani shi ke aka ba ka tabbatar da sai na wasu wani ta hanyar zuwa wayannan shura ne ne shura irin wayannan abubuwan da tarihi ko irin wannan yan dabaru su ke sa ka rike ko ba kai gomula ba inda ka rike cewa ga dalilin da ya sa wani baya abu bai da saboda ya rasu a annoba sai kuma saboda shi ke nan ka kawai zauren za ka da ma ka rike a ake rafin babban sharo na dajjalla shi ke nan kawai sai ka kawo an fahimta da kyau yawwa yadda za ka iya kalaktin yanzu ka zo yanzu ka iya faɗa zuwa za a zuba a mancinta a wasan gobe ko na jiri akwai wanda zai yi kulitin ba mutanen ma haka masu kulitin ai ba za a sa wani ba wani za a sa kuma ka ga haka aka yi ko ba ka wani yan wato zuwa ce ka rike wayannan mutum goma su ma ka san meye ba yana ce da kyau kware da gaske to sai yake ba ka al-ittifaqu ala Usman to ittifaqi shine na faɗa yanzu ai yara sai da sai na Abdurrahman bin Auf ne tambaya kowa yake da yana Usman au bi kai kullum gaba da na uku ne ko na hudu au bi kai lillahi ko kuma ta karfin siya mutum ya kwata bai jira sai ba bai komai zai kwata ta karfin siya juyin mulki goyi saboda haka mutum ya zo ya juyin mulki ne matsayinsa to shi ne ba da yake wato hatta za a nuna hu har mutane su sun fiyar da kai kidin shi don ba ku yi wajen karkace ku wani awu imamin sun ka kiran sa ne jagora ka abdulmalik bin marwan haba ai daga nan gurin shi tari baya a tari guda ya raham haka ke jawai baya baya rahama sai ya zo ya faɗi bai kai shi da muke ga yayin tiktok tarihi ba zai manta da ku ba kai ki bar mugun tarihi wanda za a zo a jabala ƴaƴan ki su gani jikoki kuma bayan sun mutu a jabala ko ba haka bane to shi ne shi tarihi baya rahama baya jin kai kai kokari ka zama wato tarihi mai kyau ga wanda za su zo su gani. Yanzu wannan kyamara da ake yi, kana jin kunyar cewa yanzu jikoki da taɓa kunnen ka su zo su ganka a zaune kana jin karatu. kunya bai zaka ji ba kunya da kake ji domin gurin alheri kake amma akwai wallahi wani hoton bikin zaure su dan sa ba ya je gani ba ko ba ka bane domin a lokacin da yake yana ta rautayawa yana abubuwa ba zai je gani ba wani za ka ya kona shi jini kuma wani yana jiji a ajiye malin shi dan girman Allah ka koyi ko kai jini kai kai jini kai goma jini to ba a san wannan irin jariri an mutum jariri da kake so kai ba ciwo ne to kun ji wannan ko Abdul Malik ibn Marwan ai daga nan abubuwa suka lalace kun gani da a jaji duk ya ban zale ba daga nan ne aka samu duk a jaji ibn Yusuf al-Qatar lamma kana da Ali ibn Zubair lokacin da ya wuce gurin Abdullahi dan Zubair fa katala ya kace ko da ana cewa shi kace ne yasa Abdullahi ibn Marwan shi ne ya kace Abdullahi bin Zubair da hannunsa ba shi ba ne. Amma me za ka ce shi ne saboda shi ne shugaban kasa. Da abin da aka yi kai shugaban kasa ne ba za a yafe ma ba. Ko me ba sai za a dora ba. Ka za a jaji ne shi kuma a jaji gwamnan ka ne. To da umarnin da yi. Da umarnin saboda shi Abdullahi ibn Marwan ya zo a nan lokacin mutane ba sa so su duk wanda bai mubaya'a ba. Sai an tattara ga kula ko a kashe shi ko a azabtar da shi. a wani kurkuku suke mana babu dila ba ta da kai yan likiya ya ga aka je aka jira a wuce sai a dubi ta da yawa wajen aka fito da su daga wannan gurin sun maka ne amma na manta wane ne daga cikin wanda a jaji ya gaba sa a kai shi wannan gurin ya ɗau lokaci kawai aka je aka fito da shi aka tattar jera zalla sallah ba shi yake ana kawo jajaje su da ke wannan mazlumi da ke yi saboda kwanakin da ya cewa a fito da shi a yi masallah haka yi eh ku fito da shi ku je a gudu kare ya mutu wani to saboda haka to kara Abdullahi bin Zubair ne shine wanda nake muku asma'u ma'aikiyarsa ta fito ta gani ba an cire mata kai an tsire kan an kai gargar cikin dan ka duba wani abu gangan da aka yi wata sai kin sa abin da ta wato sai ki masa kabari aka kai shi makwancin sa kwana biyu ko ko ko da ga lokacin a a ba Allah har yanzu lokaci bai bane sauke ka saboda ita irin tarbiyyar da ta ba wa ƴaƴanta da kakkiyar tarbiyyar shi da da hajjaji ya zo yana harba mutuntawa a cikin Ka'aba yana harbo ba sallah yake wallahi ko tarbi ba ake ci gaba da sallar sa gaji yana ganin gefen Ka'aba ya kama da wuta amma wallahi bai motsa ba kwata kwata sallar da ya ci gaba ya sallama har suka yi abin da zai gefen Ka'aba ba ya kama da wuta amma bai ko kallon shi ba dama shi ya ba mutum masjid ake ce masa in ya tsaya a wannan wanda ku zai bin ya ga muka ce shi ma ana ce wanda saboda masallaci to shi ma in yaje ya tsaya yana sallah sai aka wani lokacin ya rukuyi sai ta tabarin nan da rika dauka a bayan sa saboda jibawa saboda baya ko ke zo baya in ya dago ya rike ma haka suna jiran ma aka da kafada sami Allahu liman hamida ربنا ولك الحمد حمدا حمدا انا وانا ادخل دوباي sannan a tafi ruku a tafi sujjada a kuma daɗewa haka wasu da tabarin su zuci yawon sa kan su tashi ya dago ba ni da aka ce tarbiyyar da ta bawa Abdullahi bin Zubair kwata kwata ba tsoro ai mutum ne kamar maza babu tsoro babu tsoro sau da haka to shi ne wannan to sai ce to kaga baka talahu ya kashe shi wa taula ya mamaye shi ne babaya shi ne aka ce istawa ka ce istaula ka zai za a yi zanen wannan da adini da adini wa taula alal bilad ya mamaye garin wa ahli hadi yan garin hatta bai'u har sai da duk suke man mubaya'a dauka da wanda suke man suna so wa karhan da wanda suke ba sa so wa da'awhu imaman suka rike kiran da jagora to ya za ka yi sai wa jagora kana Ahmad imamu Ahmad yace bi riwayatul Asad a riwayar Asad yake cewa man galaba alaihi bisayfi da wanda ya ci ya fi karfin mutane ta hanyar yaki shi ne kodin da bindigogi a zo a fi karfin ku a kwace mulkin a ta tsara khalifa har ya zama khalifa wa tumiya amirul mu'minin kuma kai fara kiran sa amirul mu'minin fala yahillu li ahadin yu'minu billahi baya halatta ga wani da ya imani da Allah an yabi da ya kwana wala yarahu imaman baya jin da bai dauke shi a matsayin jagora ba kaji ba ka san akwai aiki ko sai aiki wallahi tallahi kana bukatar karatu kan nan aiki ne za ka gane wallahi ba sai da wani ke tafiya idan ka kalli tsarin gaba ɗaya harkar bibiya yanzu ko za ga mutane a gibin wani lokacin har ma su ilimin karatu Allah shi da ni abin da na kafa gamsuwa da shi a raga wannan siyasar kaza ba siyasar kan ko kan dai shi adadin yin ta da tsakanin ne yawwa ka rike kanin da sana'ar ta annabawa rike ta kawai idan ka kace ta kada gudu ba za su iya taka ba to dai a inda Allah ya ajiye kawai shi ka zauna lafiya shi ne na ga tilala ta taka da na ba za su iya zuwa shi ba da na ka bata ina kinka domin ko ka dawo daga baya wani ba zai kalle ka da kima ba kun bai da ido yau wannan rigar da aka tafi sannan wanda yake karantarwa a kujerar annabta ku kowa da ta kun bai da yau mutane ne masu different view kowa da irin opinion din sa saboda haka sai dai kawai nuna mutane haske da kyale shi ka zauna lafiya kawai haske ku dole fitilar cewa can gurin da duhu amma ga fitila a ta ya rage naka zai iya yiwa wajen haska wannan yanzu to aka ya tafi gidan sarki idan wani ya to yana ganin saboda motar sa bai ce shi zai ce sai ya je fa mutan ya dawo ko amma zai ji wani kuma zai ce sa in karfi kan yake da shi gware da wuce ne ya wuce ta a gudu ya shiga kyale su ce ba ruwan mai wallahi ka dau wannan gobe da zaka zauna lafiya amma ka tsaya da yake za ka samu matsala domin ka raina abinda ka gada na annabta to kuma ba za ka samu abin da kake so a wurin ɗan duniya ba wallahi ba za ka samu ba ko da su yi ma wani abu za su goranta ma Allah ya gane ta to wannan shine abin da ya kamata ko da yake mu kalla ka ji abin da yake bala yake so ban rantara shi wannan shugaban da ya zo ya kwace mai bin Allah ne au bajira ko baji ko a kun ga a wannan yanayin da ake ciki ba a wannan yanayin da ake ciki Abdullahi da Umar yake zuwa ya yi a jaji sallah ya kike zuwa da sallah yake ai shugaba ne shi fa sahabi ne yake shugaba ne ya zabi aka zo aka kewaye ɗan dawaye suka kewaye gidan sai na Usman wasu na cewa masallacin ba ba za a binne shi ba cikin a wannan lokacin har da su ibn Umar din cewa ya kamata a yi shi a in dai zai sallar kai ku bi shi duk wanda suka zo za su sallar sai ku bi shi kwana arba'in da wani abu baya fita sun kewaye gidan sun ana kyauta amma ya ce a je a bi shi ne baka neman tilmu'mini a wannan lokacin amma ku ga yadda to shine yake wa qala bil ghaya ya fara ji al ghaya yake law ta gallaba kullu sultani da za a samu kowanne jagora ya yi rinjaye a lana in yake a wani bangare kun gani kun ga asali ba dan tura su su ba da abubuwa ba ai da Nijar da Najeriya da abu ne sai suka raba mu da Nijar suka hada mu da kudu to tsaba zalunci suna ta dai duk abin da suke zuwa suna yi ko muna da cikin auna da ake zuwa yi duk da aka zuwa ba ka ji ko su da zai ake zuwa ta kudu ta ta arewa da gangan wallahi da gangan domin ka ku zauna lafiya a rika yin kuje ta ko a samu fasikireta da waye a ke zuwa ana haka kawai abin da suke so kenan to ya ba a wayan nan makawai su kuma su ko kuma su zuga ko sai an dade domin ba ta zuwa zauna lafiya to dai yake to ga zamani na kamar wannan zamanin nan ba hukumu hukali ba hukuncin sa kamar jagora ne shi wanda ya zo a bangaren ta daban bangaren ta jan Najeriya a to shi ma jagora ne a nahiyar sa an ware gurin a matsayin nahiya to shi ke nan ta zo a nahiya Nijar yanzu tana na a Nijar to a mace a Nijar an bai da yawwa da yake wujubul waba'i bi bai da yake khulafa al-awwal fal awwal kun ji wajibin duka wato biyayya ga mubaya dan alibobi na farko sannan bai bin sannan bai bin sannan al-awwal fal awwal wannan za ku gane abu da yake nufi misali ana ta wannan rigingimu sai wani ya yi kokari da karfin da ya kwata bayan awa ɗaya ko biyu wani ya ƙara zuwa shi ma ya yi dikiliyarin dikiliyarin ake cewa ko shi ma ya kanar ga wancan na farko ga na biyu to shi ne ya gaya ma a nan sai inda za ka raba rigima kai mabi al'awwal wal awwal wanda ya fara faɗin kuwa al'awwal na farkon nan to shi ne wanda za a fara yi baya in baya nan ne to fal awwal ba da nan ka ce a ji su biyu a to shi ne ma da yake wa qadli sani wujugo idan aka so da dubi suna rigima su da kai za a haɗa a gubara da farko baya a yaki na biyu ubin na biyu daga baya yanzu bari ku ji karatu ana bi wa yana da biyan rabbi Allahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana banu isra'ila tasusuhum al-anbiya abu hurairah yake wannan hadisin yana da kyau ku rike idan za ku ga wannan ibn kasir ya kawo ya kokoro da cikin bidaya wajen ba da tarihi nan da uwa cewa bani isra'ila sun kasance da susuhumul anbiya annabawa su suke shugabanta domin a siyasa ta shine wato asali siyasa a larabci ne sabe ya sun su siyasa ta fa za ka bidatan khalqa hinan wa shiddatan asali siyasa larabci ne saboda haka ta musulunci jagoranci ake nufi da ita to dai yace bani isra'ila sun kasance annaba ne da rasul sallam yace annaba ne ke jagoranta ba na ga muku ba cewa ibnu kathir ya kawo cewa an turo annabawa 46 ko 40 da wani abu a rana ɗaya da kullowar rana zuwa faɗuwar ta gaba ɗaya bani isra'ila sun kashe a turo wannan minti 30 40 kawai sai ƙarshe lahira a ƙara turo wani su ƙara haka aka karbe mu kullama alaka nabiyyu da zarar annabi ya alaka kalaba hu nabiyyu sai wani ne ali bazzi ko dan babbakin dini annabi yace annaba bani isra'ila ka ulama'i wa ulama ummati ta anbiya bani isra'ila malamai da azamun bani isra'ila da annaba mu da yawa yanzu zaka ji annabuwa na unguwa kaza annabi wani kuwa duk wannan malaman da kake ji yanzu manyan malaman mu duk annabawa ne to da yawa duk malaman lokacin su annabawa ne to shi da annabi alaihi salatu wasalam yace duk lokacin da annabi ya bar duniya halaka aka ji shi kalaka hu da biyu ko ya mutu to sai wani annabin ya haliban ji wa inna hu la nabiyya ba'di sai annabi ya amma ni ba babu wani annabi baya na kaga malaman da za su zo bayan sa su gado zaki ba annabawa bane وستكون خلفاء وتكثر yace zari a samu halibobi fatattu sai ku yawaita kalu ba ma ta amurna sai Allah ya tabbata ta ce ya wai ga Allah da kike ce umarta mu idan wannan al'amari ya faru kale ce ku ku cika alƙawari na ne bi bai ajil awwali bal awwal ku ji magana annabi sai wajen yin mubaya ga na farko abin nufi za a samu wannan yawaita ta hasu wanda za su zo su ta neman shugabanci ku ji annabi yake ku bara mara na farko baya sannan mai bin sa sannan mai bin sa sannan mai bin sa wa adu haqqahu kuma ku ba ta hakkin fa inna Allah sa'iluhum amma tar'au Allah zai tambaye su akan abu da yawa su ciwo wallahi tallahi kowa ya yi hawo da wanda ya hawo ya wuce da wanda yake kai da wanda za su zo gaba ɗaya sai Allah ya tambaye su mu ita kai mabi in kana so hakkin ka fito duka a jikin da kalin shi baki da Allah amma kai ta zaki ka yanzu ka zo to sai a je kai wato je kai ciko wallahi tallahi ba komai kai baka samu sababbin nerorin ba ba tsofaffin ba ka za ka gama jin bakar wahala kuma ka je kai suko ina gaya ma abin ya Allah wallahi baka waza ba babu ba ɗin rubu za ka yi ba wan ba ka ne in ji ba hauke Allah ya kiyaye to sai yake ka ga Allah sai ya tafi yanzu mutum miliyan ɗari biyu da wani abu sai Allah ya tare kowaye da wanda yake kai da wanda zai hau wallahi sai ka amsa koyi a gaban Allah kayi da kyau ko kayi mara kyau sai ka amsa koyi duk wanda su fara ba ta abu sai kai wa Allah bayani yana da kuɗin ko bai da kuɗin sai ka faɗa domin ka'ida shi ne dama wanda zai hau shugaban zai jagoranci shugabanci sai ta ya san da wannan su sai na wanda ake magana su su ba ba ma mutane ba har dabbobi suka rika bi suna kyautatawa dabbobi domin su sai na wanda da suna raye suka ga yadda annabi ya rika kyautata dabba an fito wani yaki wani rakumi ya ce ko da gudu ya faɗi gaba annabi alaihi salatu wassalam sai kawai da bai ka cewa annabi yana cewa eh ina jin ka kowa sai kowa ba ya ji magana magana amma annabi yana ji sai da kama wannan mambo tsakan nasa sai annabi ya ce to tashi mu sai ka nuna mu da bai ka ce muka dunguma ga hadisi na annabi ne muka muka dunguma muka biyo annabi a baya raƙumi na gaba yana zuwa gaban wani ba kauye kawai da ya tsaya sai ce kai ne raƙumin da yake ni ne yake to wannan raƙumin ya kawo min ƙarar ya gaya min cewa in kira san saurayi ka biyo shi ko in yana ka kani kake tare da shi yana kai ba bauta saboda ka ga yamin yanda ya tsufe yanzu da za a fito kace wa matan ka ta gyara tukunya an dawo yanka ki za shine ya kawo ƙarar wannan balaraba kauye yake ashhadu annaka rasulullah na ce da nan ne kai manzon Allah ne ce na rantsi da Allah an yi haka yake kuma sanda aka yi ba kowa da gani sai mata ta jera kuma sai mutuminta wane mutum nabi wa rahmati wa ma'aikan naka illa rahmatan lil alamin ki sai da haka wannan kaga hatta annabi alaihi salatu wasallam kun jagoranci da kai ba wai mutum ya kwana da yunwa ba dabbobi ma ba basu ba dabbobi ma ya ga kuciya tana ta kaiwa ta komo an sauka an yada zango ya juya ya kalli da abai suna da zaune shi da Allah waye dauke wannan kuce ta yanda wanda abi yake ni ne ya rasulullahi shi to mai mata ya ebo ne ya sai ta dena zakuwa saboda haka wannan fa shi ne jagoranci idan ka san ba za ka kwatanta ba wallahi gwara ka cikin barin sambobinka ya fi ma sauki kawai ka je ka cigaba da zabobinka kuma kaga mutanen sun kai ne yanzu yawa ne kai ba mutum miliyan ɗari biyu da hamsin za a cewa a taƙaice su kake jagoranta wanda ya kasa komai ka je ka gani in mutum yana zuwa asibiti zai ga lokacin na taɓa ba ku misali a nan sanda aka ƙara kuɗi a wannan asibitin na federal sanda aka ƙara kuɗi a nan a daidai wannan lokacin ni da ido na na ga wanda ya kasa matar da ta kasa biyan kuɗi saboda ɗari biyu uku duk bayan nan suna ƙarƙashin da sai Allah ya tambaye ka kuɗin ganin likita an ƙara ɗari hudu ne ko ɗari biyar a lokacin gaba ɗaya a kowace wallahi komowa su karfe duk bayan nan abubuwan suna ƙarƙashin ka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wallahi sai kai da yaki shi sa ko abun mamaki yadda kaga mutane sun haukace suna son shugabanci abin da zai baka mamaki kenan ba su san shi ba domin an ce al insanu aduwwu ma jahila shi mutum abokin gabar abin da ya jahilta ne bai sani ba a da yasa za ka ga yanzu yaro da bai san idan ya zo yanzu ka kunna ayar kana dai zai ga kana korarsa wani lokacin sai ka da kiji dan kare ta ba kai ka san me shi ko da sani ba yanzu yake mun lai sai ka kale shi ya gaba in ba haka bai kuka wani lokaci saboda ka hana shi abin da yake so to shi za shi ba idan shugabanci ya zo ba shi neman sa irin su rufewa yi a tare da mai neman shugabanci da mai neman aure sabo ya goje yana so da wanda ya gashi kuɗi baban shi ya mutu kuɗi ya zo yanzu yake ganin sa ba ta jin shawara ina gaya ba wayannan ba ta jin shawara kwata kwata a lokacin duk abin da za ka faɗa ba zai saurare ka gani yake kawai kai ba ka gane ba sai randa ya je faɗi randa ya faɗi yanzu akwai wanda ya yi irin wannan abin ya daina cewa ya da ya shiga abubuwan yake ya kashe miliyan ta kai ɗari ko da ko a firamare ba ya tsallake ba yanzu dan Allah nan miliyan ɗarin da ta haƙura mai ta tafi ba a banza a wannan lokacin yanzu ya fara zuwa yana gano a ce yi wa ɗan tukuna zai kan turo tarbiyya ba za ka shi ba wanda ya samu gado yanzu kaga ba wahala ya sa ba ya zo a kote mu je biyar kyam kyam aljihun sa to wallahi ba duk abin da zaka faɗa sanar da shi kiran da ta ƙari za ka wanda ya zama budurwa a kai ko cewa kai yanzu ai ka ga yanzu kai kariya ne shi kariya ne yanzu duk ƙarya ce aka zai gaya ma ce duk ƙarya ce ba wani kariya Allah zai kare yanzu zai yi kai ma tauhidin kuda ko guda yana kallo bai yana kallo akwai randa randa muka kunnawa wannan gajiyar da wajen yaran sayar a nan yiwarin nan sai ta muka kama kaga kafin mu zo mu kunna kudaje ne sun shiga a kai amma mun kunna amma wallahi dan musiba wasu kudajen saboda wa sai sun zo sun shiga sai suna shiga za su mutu amma wasu su kuma zuwa su da haka wannan shi amma shugabanci ga wanda ya fahimci rayuwa ai ya san masifa duk wanda ya samu wata matsala a ƙarshe sai za a tambaya ga shi nan akbaru umar ana kawowa raƙumi ne ya tuntu ya daina wa ya rika kuka sai da ya sa hanyoyin gaba ɗaya aka yi laifin ɗin aka gyara hanyoyin da raƙuma suke yi sai da aka gyara ballantana inda duk wanda ya je maka zai gani za ka ga daga madinan ta kawo kafin ka zo dole ne fa a gidan mai baku kunna shi ba ai matsalar ba JJC ka gani a usari idan mutum ya tuwo tun daga wannan tafiyar awa shi da bakwai takwas ɗin nan da ake daga makka daga madina zuwa makka daga wannan lokacin za a taho ana ta tafiya wato abin da ko da yake ni a tunanin da nake a wannan hanyar banda da wahalar da sabai suka ja amma da man ba shi kuwa ina ji ba su ne ba akwai ne kuma cikin muna ne abin da za ka rika kallo idan mutum ya kalla hanyar zai ga gefe dama hanya ce tsudar gaba ɗaya gefen ma da wasu za su iya bi ko dabbobi wallahi ita ba a gyara take sannan abin da zai baka mamaki wannan tafiyar awa da bakwai ɗin tun daga farko har ka dire za ka zuke ka je kilomita goma sa baka ga kowa ba amma da fitila da fitila su wannan doguwar tafiyar ba da san cewa suna ganin aiki za a yi kawai ba kowa a gurin a'a da fitila Isa, duk yadda kake gani kana kaiwa ka komo, wayannan mutanen duk wanda za ka gani suna jagorantar maka da Madina wallahi ba za ka taɓa kwatanta kanka da su ba. Sai dai ku zo ku ta zage su anan. Bare kuwa saboda aikin da suke wa addini, duk lalacewar su wallahi tallahi ba sa ɗaya bisa ɗari. Ina yawan faɗa iya gyara da ake a masallacin Annabi alaihi salatu wasalam da masallacin harami kawai ya isa ka sallaba mu. Tara kawai ana zaga ana tawafi ba a wannan mutanen wani zai zawo bi Allah ko abai amma Allah ba za ta gaji ba in sakan an goge ballan da za a ce wani ya ta harko ba za ta gaji ba ana yi saboda wannan kwamfutocin da aka ce sun kai CCTV ta kai dubu goma a wannan gurin za ka nuna tana yi kuma za ka ci kewaye gurin wallahi ba za ku gani ba kawai an goge la haula wala quwwata illa billah to iya wayannan abubuwan ya isa ka sallama musu ko ba komai suna kwatantawa har yanzu kancin jagorancin annabin yana cikin su wallahi yana cikin su wane mutum na'am na'am ya fara yi bawa sai ya da bawa Allah Allah na'am wallahi tallahi kai ma duka da zuwa kaza Bikin ba ta kala ba, ne ta zubarwa shi yana ɗauka yana kawo ka ji hankali ɗan Najeriya ba da ka wuce ka ga an ɗauka an sha kai ma ai koya ba a kai yawwa da shi nan wayar da ƴaƴan annabi Adam Kabiru da Habida da ya ga wanda an kakan ya kashe ya je ya shi ba kai kwatanta amma shi wanda an kakun ba su jiji hankali wannan ba shi ne wallahi da lai wato kai ba ma ta kuno yi wallahi alaikum halin mu gaba daya kan Allah ya zamu gani to wannan shi to sai yake um to kun ji wannan wa an arfa da kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul an karbo daga arfa da yake kaji annabi alaihi salatu wasallam ya ce innahu tatakunu hanatun wa hanatun ga wata kalma abin da ake nufi hanatun wa hanatun shine alfitanu wal umurul hadisa annabi alaihi salatu wasallam yace lalle za a samu kutuntunu shine hanatun wa hanat kana karanta alminal wal mihal ko kuma kitab a kitabul fitan in ka je da bai duk hadisan nan za ga hadisan an gawo cewa lalle za a samu kutuntunu da faruwar al'amura sababbi annabi ya gaya wa sahabbai haka shine hanatun wa hanat ومن أراد أن يفرق amra hadhihi al-umma duk wanda ya zo zo ya raba al'amarin wannan al'umma a cikin mutane duk wanda ya yi nufin haka sai yake ne to sai yake wai da jami'in alhadi suna haɗe ba zai ribo bi sai annabi yake ko ya ce da takobi kafinan mansana kowaye kowaye eh ya zama dan jawaye ku ku kauce masa وفي رواية من أتاكم وأمركم جميعا wata ruwaya cewa duk wanda ya zo muku alhali kanku yana hade ala rajulin wahidin yuridu kanku yana hada shi kashi shugaba daya mutum daya yuridu an ya shuka a saku yana so ya tsatsa da dandanku da kuka riko da ita aw yubarrika jama'ata ku ko ya raba kanku faqtulu ku yake wa ana bin da kudiri kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan wuya لخليفتين ذاك المبايع لخليفتي guda biyu faqtul al-akhar minhuma mun yi wannan bayanin a baya ya sai daga cikin wannan daga cikin nan nabi yawa tarim al-khuruj ala al-a'immati wa wujub qital al-khawarij haramtin khuruji an gani ko fito na fito shine khuruji mun yi wannan bayanin a baya ga jagorori da wajen sai ya karkawa rijawa domin wanda ya yi wa shugaba biyayya sunansa kafa kawari ne shi kuma addallatin nusus sabiqa min al-kitab wa sunnah an sami nasoshi wanda suka gabata a Qur'ani da hadisi ala wujubi da'atil a'imma aw jawazat wato biyayya da ta shugabanni wa hurmatul khuruj alayhi da haramci ne musu fito na fito fa idan jama'a talibatu lahu quwwati wa man'a idan aka samu wata tawaga wato suka hada wato suka hada wani karfi da kuma wato karfin zartarwa a tare da su fantana uwa na asali imam al-adil bi ta'wil al-muhtamar an gani aka samu wata jama'a wadda da muku wani suna da karfi suna da kuma makamai wanda za su iya kare kansu da shi fantana uwa na asali imam al-adil bi ta'wil al-muhtamar ga wata kalma cewa suka ki yadda su yi biyayya ga shugaba wanda yake adali saboda wani dawili da suka ɗauko wanda da wata fasara wanda za ta iya ɗaukar ijimali a jirgi sun fi yin biyayya ga shugaban ne saboda wani abu da suka yi ba wa kanta kariya da shi wata aya ce suka ɗauko wasu bai ce da dini ba suka dogara da ita kamar da kawai yawa suka yi mun fahimta da kyau ko cewa me yasa suka dogara da shi suka ƙi wani sayin ali suka kafin da sayin ali suka kafin da mu'awiya da ne kawai ya suka dogara da aya ne wata aya ce inna hukmu illa lillah kuma da irin hukumin lillahi na cewa suka yi wannan mutumin ba da aka wuce suka ce sai sai na ya kaburta muawiya ma ya kaburta kuma suka rika janyo aya kaga intibali wato tawili suka yi tawili suka yi to sai yake wa nasabu imaman suka kafa wani limamin daban wani hukuma fiye hukunci akan su shine an yaba aka limama ilayhi a aika musu wani jagora shi da Abdullahi da Abbas yaji za ku ga da yaje rika tattauna da su sun samu haddari an samu mutum dubu nawa kusan dubu ishirin wanda suka biyo shi kun ga suna da yawa yi daji suka koma wajen dubu ishirin ya ja aya shiga yana jan aya za su domin alarmomi ne amma matsalar ba su ciwo ba hadisi ku sau da haka to me ba mu wai da uwu mai lada aji nan ne ko yawwa sannan yana kiran wai da uwu mai lada aji yana kiran su zuwa ga biyayya da ni فإن أظهروا مظلمة أزالها عنه idan sun bayyana wani zalunci da suke gani shi aka yi musu to sai aka wani musu mutane da suke da suke gawaye aka yi aka tattauna su da su a kan cewa mu abin da ya sa ba za mu je ya zo da kaza da kaza aka bai gane a fili cewa lallai an zalunci su sai a yi musu abin da ya kamata shine wa in lam yadhkuru mazlama da ba su faɗi wani zalunci da aka yi musu ba wa asarru ala bayyinu suka dora akan nasu zalunci da tawaye aka lahu mul imam bi jagora sai ya ce hatta ya bi'u ila da'ati a ce sun dawo zuwa ga biyayya da shi wa ala ammatil mu'minina nasrul imam sannan gaba ɗaya jagora sauran mu'minai kuwa wajibi ne taimakawa wannan jagora wal aqdu ala yadil bugati ayi riko da hannun ɗan tawaye shine al bugati wa yanzu kitali ko ta hanyar yakar su hatta ya bi'u ila jama'atul muslimin har sai sun dawo wato sun haɗu da wato dandazon musulmi wa yadda kunu fi da hajji imami su shiga cikin jagoran biyayya da jagoran su bi kauli ta'ala saboda Allah yake wa in ta'ifa ta ne min al-mu'minin da katalu fa aslihu bainahuma idan aka samu ta'ifa tawaka guda biyu daga cikin mu'minai ku dawo gurin layi daga cikin mu'minai ittakalu suna rigima fa aslihu bainahuma to ku yi shiru tsakaninsu fa in baka ce dawo ma alal ukura in da ya ka samu sai wa ɗayan tawaye sai zalunci fa qatilul lati tambi hatta tafiya ila amrillah ku yaki wanda sai zalunci har sai ta dawo ta bi umarnin Allah fa in ba'u fa aslihu bainahuma bil adl wa amsilu in suka dawo to ku yi sulhu a tsakaninsu kuma ku yi adalci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci ku ji abin da Allah yake abin da zaka kalla shi duk Allah ya kira su mu'mini domin in kimalin suka dauka a kan yawa to dai yake ne qala al-qadi Abu Bakar ibn ibn al-Arabi azani ko ibn al-Arabi ne akam al-Qur'an da al-awazi min al-qawasi yadda hadi al-ayati hiya al-aslu fi qital al-muslimin wannan aya ita ce asali da ta halatta za a iya yakar musulmai والأمدة في عدد المتعولين كما جيه جيبو أمدة لوجن cewa za iya yakar wanda suke tawili suka murɗe aya kamar da kawani da wasu wa alaiha awwalan sahaba da wannan kuma sahabbai suka dogara da tsaya kan akan wa ilaiha laja al ayanu min ahli lillah kuma da daga cikin al ayan jami'i ne na al ayin kun gane ko cewa mutane daban-daban da ita suka fadi daga cikin ma'abota wannan addini shine ila billah wa iya anan nabi sallallahu alaihi wasallam bi kauli kuma da ita annabi yayi da fadin da cewa tafsirul ammaran albi'atul badiya cewa wanda za su kace amma shine wato tawaka ta yan tawayi sai ta ga jirawo da dalilai da yawa sai ta ga jirawo su bangaren sai da muawiya ya tawayi na farko sai na addini amirul mu'minin ko ba haka bane yawa da na abu na biyu idi da haji suke jikin su amma bangaren sai na alin sun gaskiya domin ko ba komai dai su ne shugabanni shi ne jagora ina ba da an gani yawa da na abu na uku annaba ne sai su suna ya ce wanda suka fi gaskiya amma zai faɗo a bangaren su amma yana bangaren su amma bakar kuma ta zubai da jinin awon kuma yana kan wanda wannan duk musulmai masu hankali sun san cewa kaddara ta riga ba ta ce a nan kamar da kuma zai zamu su ya rubuta littafi a kai to sai yake wa kanta kazara inda ulama il muslimin ya tabbata a wajen malaman musulmai wa tabbata da dalili shi ya tabbata da dalili hadisi cewa anna aliyan radiyallahu anhu kana imama rajima sai da hadisi ne jagora shi ne amirul mu'minin wa anna kullu man kharaja alaihi babi duk wanda ya tawaye duk wanda ya koyi mafito na fito shi ne dan tawaye wa anna kitalahu wajibi wanda ya tawaye kuma wajibi ne a yaki a ta yi biya ilal haƙƙi har sai ya dawo kan gaskiya wa yanka da ila sulhi kuma ya jawo zuwa ga sulhu wa min al adili yana daga adalci idan kudin al bugati idan za a yake al bugati kudi dan tawaye cewa Allah ya kala asiru kada a karkace fursunonin yakin wanda aka samu kun ji daya wala yutaba abu biro kada abu wanda ya gudu sai ka doka kafirai bane wanda ya gudu ku kyale shi ya ji tsoro ku rabu da shi wanda kila daga guduwar nan zai je da su kuma ya duba ko ba haka bane biyu ke wala yuzabbafa ala jahihi sannan kada a karasa shi ne yuzabbafa kar ku karasa wanda suke rauni mutum ya ji rauni ya faɗi a zuwa ce kamar yadda Abdullahi dan Masud ya rawa Abu Jahl ka je je karasa shi ne kansa bayan wannan ɗan biyu sun ganci shi kuma je je dan da ya ga a kansa babban daji hankali da ta kai shi abu da shi ne wai wannan mutumin shi ne a kai da saboda dan kankanin mutum ne kuma yazo da kansa da wannan kwagirin da yana tsira mana hajji yana haka saboda an gama mai rubutu yana gaji a kwantina ta kai shi da yana kwantina gani yanzu wai wannan ne a kai na ya zaɓa kobi ya tsira kan shine da aka je gaba a kan kowa ya rashi ya kashi sai a kashi ya raba rigima yace ko ya nuna mun takobin sa su wanda yanzu suka nuna cewa to kai ga abin da kai wanda ga ga abin da kai kuma kai ka kiro kai kowa da rabar sa wajen kaje abu jaye wala tisba da rarihi sannan ba za a ribato ɗan matan su ba wala amwalu ko dukiyoyin su kun ji bambanci wa matalaku min dami da abin da suke muku azarar sa su kuma abin da suke zuba muku da jini yayin faɗa aw malin ko dukiya suke muku da adin dukiya sun matamu da nan suka tuba lam yi aka zo bihi ba za ka ce kai na gane ka wallahi kai ne ka kaje mun doki sai ka biya ka haje ba za a yi wannan ba kun ga wannan kun mutum ba karfi yake ba zai gane wannan babban babban ba a tare a kan su akwai ka'idoji wa yu'amalu qatlahu mu'amalatal mu'minin ga hukuncin karfi wanda aka karkace a cikin su za a mu'amalance su an zuwa an kashe mu'minai fa yukaddaduna za a mutu wanka wa yuqaffaluna sabani wanda muka biya a baya can wanda ke rinda kuka zuwa za a kai su ne makamantar musulmi ba ko ba za a yi mutu wanka ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba to wa yuqaffaluna za a yi mutu likafani wa yusalla alayhi sannan za a yi mutu salla wa yufamuna fi maqabir almuslimin za a kunne su a makamantar musulmai in ka ji cewa assalamu alaikum ala ziyarar mu'minina wal muslimina hajjatu wa illa in sha Allah bikum la yakun domin tawaye suka yi hauta wani tawili da suka yi ya anna Allah ta'ala sammahu mu'minina domin Allah ya kira su mu'minai ma albaki jidda tawaye da suka yi wal qital da yakin da suka hudu wa azbata wa qali fatani min al mu'minina isbini jidi wa azbata lahum uquwwatan bi Allah ya tabbatar musu da uwatan ta ne addini wa qala ta'ala Allah yake wa qali fatani min al mu'minina takalu فأصلحوا بينهما فإن بغيت إلهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله فإن فعلت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين يجي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم saboda haka mu'minai yan uwa ne ku gyara tsakanin yan uwantaka wa taqulla la'allakum turhamun saboda haka kaga shi ne abin da ya kawo wannan shi ne karshen wannan kitab kamar yadda muka faɗa muna sa rai Allah ya daka wajibi za ku gama kitabu jinaya za mu shiga sati mai zuwa abubuwan da muka faɗa ya daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana kamar yadda muka faɗa a rajar da aka akwai kakar su malam jaddi da tara su kwana biyu kenan gobe uku malam Haidu Masa muna roƙon Allah mu ɗaukakin sarki ya gabarta mata da ba ta hakuri da juriya jinyar da dai Allah mu ɗaukakin sarki ya sa bakin wahalar ta kenan sannan kamar yadda kowa yake ji duniyar musulunci ta yi rashi don haka za mu ce da girman sarkin dutse kowa ya san irin gudun mawa da ya bawa za ku ji duk wanda suka yi bibiyan malaman mu mu kara da shekaru sun yadda suke yawan faɗarsa ya taimaka wa sunna kwarai da gaske sarkin dutse kwarai da gaske lokacin da ake shan wahala ba sosai ya ba da gudunmawa ta gaske to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe masa zuriya da ya bari a ce ya bari ya ga hudu Allah madaukakin sarki ya kula masa da su Allah madaukakin sarki ya sa wato su ma su biyo irin turba da biyo ta taimakon addini akwai kanin faruka da wa'ali shi ma nan kawo Adamu cikin kundila wajen jili IBC wanda jiyan mun kana shi ma bayan an gaba karatu yau shi ma an masa sira muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yaje masa kurakuransa shi ma an faɗi cewa an yaba masa kwarai da gaske wajen mutum ne mai kulawa da sallah sosai kamar yadda ake faɗa duk da haka yana ciwon kafa amma duk addu'a da ya sako da an kawo da masallacin alaji wajen tofa to muna roƙo Allah ya yaje maka Allah madaukakin sarki duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya in kun lura za ku ga a hankali a hankali manya suna ta tafiya suna ta tafiya to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yaje musu kurakuransu Allah ya sa ɗan bayan su yi koyi su biyo irin sirbar da suke yi muna roƙo Allah da jima yanzu gawawa zaɓe da yake jin gaban mu Allah dan ki sarka ba don wayan mu ba ko dabara Allah ka zaba mana na gari Allah ka ba mu waɗanda za su tausaya mana muna roƙo Allah dan sunayen sa gawawa da kofin sa madaukaka duk wanda zai zame mana alkhairi Allah madaukakin sarki ka tabbatar ka tabbatar mana shi muna roƙo ubangiji da sunayen sa gawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka amince da lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka wasu tsawon kwana mai amfani waɗanda suka mana wasiya da addu'a da waɗanda muka yi wasiyoyin addu'a Allah ka biya musu bukatun masu neman aiki da sana'a da jari da adilijin da waɗanda suke jarabawa Allah ka taimaka mu Allah ka agaza mu muna roƙo Allah da sunayen ta jawawa kuncin rayuwa da talauci da ake baba da shi Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen ta jawawa da dogon da madaukaka waɗanda suka ka aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka gane mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon gudu mata muna roƙo Allah da sunayen ta jawawa matasan mu da suka kauta hanya Allah ka dare su amma madidiciya ƴaƴan mu Allah ka shirya mana su ka sa hanya madidiciya Allahumma alinna fi awtanina wa aslih ayyamatana wa la أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.